سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم ألف على الحق قلوبنا وأصلح ذات بيننا وجنبنا المعاصي والآثام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا هداة مهتدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم muna somawa da mika godiya ga Allah ta'ala kamar kullum muna ƙara gode mishi muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki haka kamar kullum muna tawassuli da wannan zama a wannan yini mai albarka a wannan wuri mai albarka Allah ta'ala ya kalle mu da kallon rahama ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya haka kowane ɗaya daga cikinmu a nan yana da bukatunsa na alkhairin duniya da lahira wanda Allah ta'ala ya san su to muna tawassuli da wannan zama Allah ta'ala ya kalle mu da kallon rahama ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairin duniya da lahira hali da muke ciki a ƙasa na tsanani fuskoki daban-daban muna roƙon Allah ta'ala ya yassara Allah ya yassara Allah ya kawo mana sauƙi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun sanmu abun koyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗa bayan haka ‘yan uwa masu girma yau goma sha shida ne ko goma sha bakwai ga watan shawwal kenan rabonmu da ramadana duka-duka yau kwana ko kwanaki goma sha bakwai ne babu shakka an yi ta tunatarwa an yi ta tunatarwa game da abin da ya shafi ramadana kafin ramadana an yi a cikin ramadana an yi haka kuma bayan ramadana an yi kai ka ce wannan hutuba wannan tunatarwar kamar tunatarwa ta ƙarshe kenan na ban kwana da wannan wata mai albarka na ramadana wato ko akwai wasu abubuwa ne manya-manya waɗanda inda maso shi ne samu za a ci gaba da tunatar da juna har wata shida nan gaba game da waɗannan abubuwa na abin da ya shafi watan ramadana to amma da yake mu ba irin waɗancan ba ne salafu salih mu mun bambanta to wala'alla shi yasa in aka yi sati ɗaya sati biyu sati uku da irin waɗannan tattaunawar shi kenan kuma sai in allah ya kai mu baɗi amma babu shakka waɗannan abubuwan suna da yawan gaske waɗannan abubuwan suna da muhimmancin gaske a wannan hutuba ta minti 20 mun tsakulo guda biyar daga ciki kamar haka abu na ɗaya akwai buƙatar kowane ɗaya daga cikinmu wanda bai yi ba ya yi wanda ya yi to alhamdulillahi allah ya ƙara masa albarka akwai buƙatar miƙa godiya ta musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala ga duk wanda Allah ya ba shi ikon aka soma watan ramadana da shi tun daga farko har ƙarshe ana cewar duk wanda Allah ya ba shi damar ya azumci watan ramadana daga farko zuwa ƙarshe to Allah yana buƙatarsa da alkhairin duniya da lahira Allah yana sonsa da alkhairai da albarkoki na duniya da lahira to tunda Allah ta'ala ya baka irin wannan damar akwai buƙatar ka gode wa Allah akwai waɗanda ma ba a ma soma azumin da su ba sun mutu misali akwai waɗanda ba a soma da su ba sun kamu da wani rashin lafiya Allah bai ba su dama ba amma kai an soma da kai lami lafiya an gama da kai lami lafiya to akwai buƙatar ka yi wani abu na nuna godiya ga Allah ta'ala ka gode wa Allah an samu salafus salih sukan yi wani abu na miƙa godiya ga Allah ta'ala mutum har yakan yi salatul haja raka'a biyu ya ɗaga hannu ya hararo irin ayyukan alkhairai da ya a cikin ramadana ya hararo irin ayyukan ibadoji da ya a ramadana sai ya ce wa Allah ya gode Allah na gode Allah na gode da wannan damar akwai sirru a cikin yin haka idan kai irin wannan to ka gode wa Allah ta'ala Allah kuma yana cewa la'in shakartum la'azidannakum wallahi idan kuka gode na yi muku wani abu kuka nuna kun gode mini to ni kuma na yi muku alkawarin zan ƙara muku ba Allah ya baka damar yin azumi ba Allah ya baka damar yin salloli haddata hajjud da tarawih Allah ya baka damar yin sadakoki da ayyukan alkhairi ba duk abubuwan alkhairi da ibadoji da ya baka damar yin nan tabbas kana bukata ka ce ma Allah ta'ala ka gode dole ka gode wa Allah ta'ala wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim duk wanda ya gode ya gode wa kansa ya gode wa kansa wanda kuma ya yi butulci a nan butulci ake magana Allah ya maka irin wannan ni'imar amma kai kamar baka gani ba kai kamar baka sani ba to Allah zai maganinka tabbas akwai buƙatar a gode wa Allah annabin Allah annabi Dawud Allah yake ce masa i'malu ala Dawud shukura wa qalilun min ibadiyash shakur annabi Dawud da Allah ya masa falala yayi masa baiwa yace to kai annabi Dawud da iyalanka ku yi wani abu na nuna mini kun gode ku yi wani abu na nuna godiya saboda haka akwai bukata yan uwa masu girma kowa ya yi wani abu na nuna godiya ma Allah ta'ala na irin wannan damar na ayyukan ibadoji na irin wannan damar na ayyukan alkhairi idan ka yi haka sai Allah ta'ala ya ƙara maka wata damar idan ka ƙi kuma sai ya hana ka damar in ka gode ka gode wa kanka in ka ƙi godiya ka zama butulu ka yi ma Allah butulci Allah ta'ala ya kare mu abu na biyu sitta shawwal alhamdulillahi wannan an yi ta maganganu a kai iyaka kawai muna ƙara shajja'a 'yan uwa musulmi a yi ƙoƙari duk wanda bai yi ba ya yi ƙoƙari ya yi wanda da yake ji ba zai yi ba ya wa Allah ya daure ya jure ya yi a'a kai da kai azumin kwana talatin yau shi azumin kwana shida zai gagare ka talatin fa kai a jere guda shidan nan kuma ba a ce dole a jere ba don me za su wahalar da kai bai kamata su wahalar da kai ba a jure a yi ƙoƙari a yi azumin sitta shawwal akwai alkhairi a ciki ko ba komi hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kuma lissafin ƙarara ne duk wanda ya azumin watan ramadana sannan kuma ya yi sitta shawwal to Allah ta'ala zai ba shi lada da alkhairai da albarkoki kamar mutumin da ya yi azumin shekara guda ɗaya shekara guda kuma lissafin karara ne yanzu ba mun yi azumi kwana talatin ba kowane azumi ɗaya allah zai baka ladan kwana goma ne man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha duk wanda ya aikin lada ɗaya allah ta'ala ya masa alkawarin guda goma irinsa goma ne to mun yi azumin kwana talatin to sai ka buga talatin sau goma talatin sau goma zai baka a nawa ɗari uku ɗari uku to a shekara muna da kwanaki ɗari uku ne da sittin ko ɗari uku da sittin da biyar to a nan mun ɗauki ɗari uku da sittin to tun da ka samu ɗari uku a shekara saura maka kwana shida to yanzu idan ka yi sitta shawwal sai a buga shi sau goma shida sau goma zai baka sittin sai ka haɗa ɗari uku da sittin ɗinka ya baka kwanaki ɗari uku da sittin lissafin ya fito shekara ɗaya ne Allah ta'ala zai baka lada da alkhairi da albarkoki ayi wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ta'ala ya ce ku yi azumin shine mafi alkhairi in har kun kasance masu sani abu na uku wannan gabar wannan na uku yana da muhimmanci wadda da so shine samu duk mu bar sauran mu yi magana kawai akan wannan gaba ya zama na shine ma hudubar ta yau kun gani ko Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani hadithai har guda biyar daban-daban daban waɗanda suke bayanin duk wanda ya azumin watan ramadana to Allah ta'ala farko tukuna ma as-salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'a wa ramadana ila ramadan mukaffirat lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir na ɗaya kenan duk wanda ya azumin ramadana to Allah ta'ala ya gafarta mishi duk abin da ke tsakanin wancan ramadana da wannan ramadana an yafe masa an gafarta masa ɗaya kenan sannan a hadithin abu huraira manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi duk wanda ya azumin watan ramadana yana mai imani da Allah da neman lada a wurin Allah to an gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa sannan a wani hadithi ya ce ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya yi sallar dare a cikin watan ramadana ko farkon dare ko tsakiyan dare ko ƙarshen dare ka dai wani abu na ibada na sallah to an gafarta maka duk abin da ya gabata na zunubanka nawa kenan uku a wani hadithin kuma ya sake cewa ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya yi dacen daren lailatul qadri ya yi ibada a ciki yana mai imani da Allah ta'ala yana kuma neman lada a wurin Allah ta'ala to an gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa kai mu tsaya a hudun nan kawai da yardar Allah ta'ala dukkanmu nan mun yi dace da ɗaya daga cikin waɗannan hudun gashi dai mun yi azumin ramadana saboda haka kafara ce tsakaninmu da wancan ramadana da wannan ramadana an gafarta mana kuma da yawanmu an yi sallar dare a cikin ramadana da yawanmu alhamdulillah an samu lailatul qadri idan ka haɗa waɗannan gabaki ɗaya ko sai ka ce kenan da yardar allah ta'ala dukkanmu nan Allah ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya an yi mana wankan tsarki mun koma kamar ranar da mahaifiyarmu ta haife mu babu zunubi a cikinmu to abinda muke kira a nan shine tunda Allah ya yi mana irin wannan baiwar kowane ɗaya daga cikinmu a nan kai wasu daga cikinmu a nan ko Allah ya gafarta musu zunubansu baki ɗaya babu su babu zunubi wasu daga cikinmu nan ko da yardar Allah ta'ala Allah ya ‘yanta su sun zama ‘yan aljanna da ‘yan wuta ne da ‘yan wuta ne yanzu kam an ‘yanta su sun zama ‘yan aljanna to da irin wannan rahama da falala da ni'imar Allah muna kira da babban murya kowa ya ji tsoron Allah ya kiyaye wannan yanayi na tsarkakar kada kuma ya ɓata kansa Allah bai maka alkawarin tunda ya gafarta maka a cikin ramadana to tutur ba kai ba zunubi ba bai yi wannan alkawarin ba Allah bai yi alkawarin ka zama ɗan aljanna tutur ba kai ba canji ba babu wannan waɗanda suke da irin wannan baiwar su ne kaɗai ahalu badr ahalu badr ahalu badr sallallahu alaihi wasallam yakan ce la tadri la'alla Allah qad ittala ala ahli badrin فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم baka sani ba wala Allah mutanen badar duk wanda ya je badar to Allah ta'ala watakila ya kalle zuciyarsa ya kalle shi tun da ya je badar sai ce da shi ka je ka aikata duk abin da ka ga dama yanzu kam kai dan aljanna ne to ba haka abin yake da ramadana ba lallai an gafarta zunubai lallai an yanta wasu sun zama 'yan aljanna amma kuma ba kai tsaye ba ne abinda ake kira automatic idan ka canza to Allah ta'ala shi ma zai canza idan ka canza Allah zai canza wa in uttum udana wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira ba mun muku wankan tsarki ba ba mun gafarta muku zunubanku ba ba mun mayar da wasu in aljanna ba idan kuka koma zunubai da ayyukan laifuffuka Allah ya ce mu ma za mu koma za mu kama ku da laifuffukanku mu jibga muku laifuffukanku mu jefa ku a cikin wutar jahannama wal iyadu billah Allah ya kiyaye awa Allah kowa ya dinga jin shi wani tsarkakakke ne kada kuma ka sake bata kanka kar ka bata kanka kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaikum da haka kuke cike da zunubai da haka kuke wasunku yan wuta ne Allah ta'ala ya muku baiwa ya muku kyauta ya gafarta muku zunubanku ya yafe muku ya mayar da ku 'yan aljanna saboda haka a ji tsoron Allah a kiyaye wannan yanayi na tsarkaka a yi ta tafiya ba cewa nake kowa kuma ya zama mala'ika mala'ika ba a'a mu ba mala'iku ba ne mu ba ma'asumai ba ne amma dai ka dinga jin kai tsarkakakke ne ka dinga jin Allah ya maka wankan tsarki to kada ka ɓata kanka ka kiyaye kaɗan kaɗan kaɗan kuma har Allah ta'ala ya kai mu baɗi kaɗan kaɗan kuma har ko Allah ta'ala ya karɓi rayukanmu muna cikin yanayi na tsarkaka muna addu'ar Allah ta'ala ya dawwamar da mu a cikin wannan yanayi na tsarkaka abu na ƙarshe ko kusa da ƙarshe yan uwa masu girma akwai buƙatar ayyukan alkhairi su ci gaba alhamdulillahi kalli mutum ya yi azumi talatin a jere ba hutu wannan aikin alkhairi ne babba to ayyukan alkhairi irin wannan su ci gaba da yawa daga cikinmu mun ga yadda mutane suka yi ta sallolin dare irin wannan aikin ibada ya ci gaba ko da ba raka a goma sha ɗayan nan ba ko da ba raka a goma sha uku ba wannan sallar daren in ka ga dama ka mayar da ita raka'a tara ko ka mayar da ita bakwai ko ka mayar da ita a biyar kai in abin ya kai la haula wala quwwata illa billahi ka mayar da ita uku ya zama na dai wannan sallar tana nan kuma al'adar manzon Allah kenan a Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza salla salatan dawama alaiha sallallahu alaihi wasallam idan yayi wata sallah ta nafila to yakan dawwama akai yakan dawwama akai wata rana kuma yayi wata kira yana cewa ya abdullah inji manzon Allah ya abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl yace ya abdullah kada ka zamo kamar wani sallallahu alaihi wasallam bai kama suna ba kada ka zamo irin wani da yana sallar dare daga baya kuma sai ya zo ya daina baya yi saboda haka akwai buƙatar 'yan uwa masu girma dukkan ayyukan ibadoji da muka ta yi a ramadana su ci gaba ko da kaɗan ne dukkan ayyukan alkhairai da muka ta yi a cikin ramadana su ma su ci gaba ko da kaɗan kaɗan ne wannan wasu malamai ma suna ganin alama kenan da ke tabbatar da karɓuwar ibadoji da ayyukan alkhairi a cikin ramadana ala ayi hal muna kira da babban murya kowa ya yi ƙoƙari irin ayyukan ibadoji da ya ta yi a ramadana kada su tsaya a cikin ramadana ka ci gaba da su ko da kaɗan kaɗan ne misali mutumin da ke sadakar dubu ɗaya cikin ramadana dubu ɗaya to yanzu ba ramadana ba ne wannan sadakar ta ci gaba ko da ba wancan dubu ɗayar ba ko da ɗari takwas ɗari biyar kai ko da ɗari biyu ne matuƙar wannan aikin ya ci gaba to alama ce da ke tabbatar da mutum ya ci nasarar ramadana kenan abu na ƙarshe yan uwa masu girma akwai buƙatar addu'ar allah ta'ala ya kai mu baɗi akan yi addu'ar ya allah yadda ka nuna mana ramadana bana yadda ka ba mu damar yin ayyukan ibadoji da ayyukan alkhairi allah ka ja rayuwarmu zuwa ramadana a baɗi akan yi addu'a haka sai dai kuma wanda bai so ya kai baɗi to ba sai ya yi wannan addu'ar ba duk da dai ba zai yi addu'ar ya ce allah ka kashe ni kafin wata ko wani ramadanan ba amma kuma to ba sai ya yi addu'ar allah ya kai shi baɗi ba sai ya yi shiru kawai kada dai ka yi addu'ar allah ka kashe ni kafin ramadana na gaba amma in kai shiru irin kai baka so ka kai baɗin to allah ya san yadda zai yi da kai yan uwa masu girma waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa da ake so a lura da su suna da muhimmanci ƙwarai da gaske abu na farko dai cikin waɗannan guda biyar da aka ji shine akwai buƙatar a yi godiya a gode wa allah ta'ala na irin wannan dama da ya bamu na ayyukan ibadoji da kuma ayyukan alkhairi a cikin ramadana abu na biyu a dage ga an yi wannan sitta shawwal akwai alkhairai masu yawa a ciki abu na uku dukkan mu nan tsarkakakku ne daga zunubai wasu mu ma 'yan aljanna ne to mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan yanayi na tsarkaka har kuma Allah ta'ala ya kai mu baɗi abu na hudu a ayyukan alkhairai da ayyukan ibada da aka yi a cikin ramadana su zarce su ci gaba wannan alkhairi ne babba abu na biyar akwai buƙatar a yi ta addu'a a yi ta addu'ar Allah ya karbi ayyuka da muka yi a cikin ramadana kuma Allah ta'ala ya kai mu ramadanan baɗi mu ma'anan muna addu'a da babban murya Allah ta'ala ya karba mana dukkan ibadoji da muka yi a cikin ramadana Allah ta'ala ya karba mana dukkan ayyukan alkhairai da muka yi a cikin ramadana kuma Allah ta'ala ya kai mu ramadanan baɗi Allah ya dawwamar da mu a cikin wannan yanayi na tsarkaka Allah ya dawwamar da mu a cikin wannan yanayi na tsarkaka Allah ya gafarta mana dukkan zunubanmu da kurakuranmu da muka yi a cikin Ramadana. Allah ta'ala ya mana albarka baki ɗaya. Dukkan waɗanda suke da buƙatu kowace iri na alkhairin duniya da lahira, Allah ta'ala ya san su Allah ta'ala ya biya musu. Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi a cikin wannan rayuwa tamu. Mu yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله